والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duka biyu? nauni ga watan zulkada ne sha ɗaya ne ko sha biyu sha biyu ko sha biyu ga watan zulkada shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin a da talatin da biyu hijira na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da da goma ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka na suratun nisa yau darasi na nawa ne ake yau darasi na 21 insha Allah in ba kuma ta ba satin da ya wuce mun tsaya ne akan aya ta 85 ko fadin Allah madaukakin sarki a cikin suratun nisa din man yashfa shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita yau kuma za mu tashi akan fadin sa wa idha huyyitum bi tahiyya fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha na'am mala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am
وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا wannan ayatin tana magana ne akan sallama kalmar attahiyya an ciro ta ne daga du'aul haya ana yi maka addu'a Allah ya kara maka nisan kwana shine ma'anar attahiyya ya yud'a laka bi tulil hayati amma anan abin da ake nufi da attahiyya ana nufin assalam wa idha huyyitum bi tahiyyatin idan aka yi muku sallama ai idza sallama alaikum muslimun fa'ajibu bi ahsana minha aw rudduha idan musulmi dan uwan ku muku sallama shine wa idza tuhayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha kudin ku mayar da sallama wacce tafi wacce aka yi muku aw rudduha ko kuma ku mayar da irin wacce aka yi muku ma'ana rudduha kama sallama alaikum idan aka ce assalamu alaikum sai ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullah shine fahayyu bi ahsana minha kai mai sallama ya ce maka assalamu alaikum sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah shine wa idha huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha yanzu mai ahsana minha shi ya ce ma assalamu alaikum kai kuma ka ce wa alaikum assalam ka kara masa mai wa rahmatullah aurudduha ko kuma ku mayar masa irin abin da ya gaya muku assalamu alaikum sai ka ce wa alaikum salam ya yi daidai shi ma amma sai Allah ya fara kawo mafi falalan wa idza huyitum bi tahiyya fa hayyu bi ahsana minha ku ba da wanda yafi shine bi ahsana minha ku ce wa alaikum salam wa rahmatullah idan an ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullah wani yazo sallama cewa yake assalamu alaikum wa rahmatullah to kai sai ka ce wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu babu ta'ala fa eh babu ta'ala a cikin eh ta'ala Allah qad ta'ala Allah ko ba kama ne eh amma dai sallama babu ta'ala kaga wannan shi ma bi ahsana minha ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah kai kuma ka ce wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu shine shine fahayyu bi ahsana minha a auren duha idan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu fa shi ma ya kure maleji shi ma mai maka sallama to sai ka ce da shi kai ma wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu sai ka tsaya nan an ruwaito wani mutum ya yi wa abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhu sallama da ya sallama sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai ya ƙara wani abu bayan ya ce fa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu din sai sai ya kara wani abu kamar ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magfiratu sai abdullahi dan abbas ke cewa inna salama yantahi ila albaraka kai sallama fa duk kare karen da ake in ka zo wa barakatu ya isa haka duk abin da zaka faɗa a sallama duk jonin da zaka yi assalamu alaikum daya assalamu alaikum wa rahmatullah biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu uku ya isa babu kuma wani ƙari daga baya to shine abdullahi dan abbas da wani ya zo ya masa wannan sai ce kaga sallama tana karewa ne zuwa wa barakatuhu to ko da wani zai maka wannan kai ma sai ka maimaita masa abin da ya faɗa maka kenan ban sani ba ko kun fahimce ni yawwa wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce assalamu alaikum sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama um, sai aka ce da shi wa alaikum assalam kai aka mayar mai sallama sai annabi sai ya ce ashrun lada goma sai wani kuma ya zo ya sake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi kaga assalamu alaikum wancan ko wannan kuma sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah annabi ya mayar masa ya ce wa alaikum salam wa rahmatullah sai annabi ya ce 20 bai ce komai ba sai zauna sai ga wani kuma na uku ya zo sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai manzo Allah ya ce masa wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu sai ce salatun ko ban yi wani fashin baki da jawabi ba kai ka san falalar ko ba ka bane mai assalamu alaikum kawai lada goma wanda ya ce kuma assalamu alaikum wa rahmatullah lada ashirin wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu lada nawa talatin hadisi ne imam abu dawud ya fidda shi a cikin al'adab ya fidda shi a babin da ke magana akan kaifar salam yaya ake yin wato sallama da imamu tirmidhi shi ma ya fidda shi a cikin kitabul istizan da babin babu ma zukira fi fadli salam Allah ya musu rahama duka kuma imamu tirmidhi ya ce hadisi ne hasan to wannan kenan ka sani mayar da sallama dole ne ka gani mayar da sallama dole ne yin sallama sunna ne ya zo ya ce muku assalamu alaikum sunna ne assalamu sunna wa raddu salami wajibun ko farida amma kuma fardun ne alal kifaya mai da sallama din wani yana dauke wani yanzu idan na zo karatu nan na ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ba dole ne kowa sai ya ce assalamu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ba in mutum daya a nan duk kuka yi shiru sai mutum daya ce wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya isa ina a damun mana in kuma kowa ma ya faɗa fa ni'ima yayi amma dai ku sani mai da sallama fardu kifaya ne yawwa kuma ita ma sunna din ita ma sallamar sunna ne alal kifaya me sunna alal kifaya yanzu mu mu ashirin muna tafiya sai muka zo za mu yi wasu jama'a sallama ba dole ne kowa sai ya ce assalamu alaikum assalamu alaikum ba a'a kawai idan ɗaya daga cikin mu mu ashirin din ya ce muku assalamu alaikum ya wadatar kun fahimci wannan yani saqata al-fardu ala al-jami' to wannan kenan فرده بأحسن فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان كان على كل شيء حسيبا للي الله مدوكين سركي يا يا كسانتي واتو مي حسابي ني cikakken hisabi ga dukkan abin da ake aikatawa kalmar hasiban tana nufin wato muhasiban wa mujaziya Allah mai hisabi ne kuma mai sakayya ne imam mujahid yake cewa hafizan ana nufin wato Allah mai tsare bayinsa ne Allah mai tsare bayinsa ne hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda raina yake hannunsa la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu na rantsi da wanda raina yake hannunsa ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani kuma ba za ku yi imani ba sai kun so junanku awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum yanzu kuna so in nuna muku abinda in kun aikata shi za ku samu kaunar juna da soyayya sai manzo Allah ya ce afshu salama bainakum jama'a ku rinka yada sallama a tsakaninku yada sallama a tsakani tana kawo kaunar juna matukar kuna mun sallama ina muku sallama zan ji ina son ku kuma za ku ji kuna sona hadisi ne imamu muslim ya ruwaito da shi kuma a, in hadisi ne ingantacce la gubara alaihi kuma imam al-bagawi ya fidda shi a cikin sharh sunna a wata riwayar daga abdullahi bin amr ibn al-as kenan wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayyu salami ayyul islami khair ya manzo Allah wani musulunci ne yafi annabi yace an tut'ima at-ta'am kyakkyawan musulunci na kwarai shine musulmin da yake yawan ciyar da abinci ya dafa abinci ya bawa mutane a gidansa ba marowacin mutum ba Allah ka raba mu da ruwa wa taqra salam ala man arafta wa man la ta'rif wa man lam ta'rif manzo Allah ce ka rinka yin sallama ga wanda ka sani da wanda ma baka sani ba kada ya zamanto sallamar ka sai wanda ka sani dama annabi ya faɗa ƙarshen zamani alamar tashin alkiyama takunu salamu ala almarifa sallama za a rinka yin ta ne almarifa kawai ina san kan ce ma assalamu alaikum in ban san ka ba zan ma ba yanda yawa za ga wani in ya fito yana tafiya zai je kasuwa wanda ya san su yake ce musu assalamu alaikum sai musallama wanda bai san su ba baya musallama haka ne ko ba ka bane to wannan min alamati alqiyama alamar tashin kiyama ne kaga kaga in ba a san ka ba ba za a ma sallama ba to wallahi wannan ba daidai bane kuskure ne dan annabi ya faɗa alamar tashin alkiyama alamar tashin alkiyama an takuna salamu ala almarifa a rinka yin sallama a bisa sanayya kawai wannan hadisi imam bukhari ne ya fudda shi a cikin sahihinsa babu it'ami ta'ami min al-islam cewa ciyar da abinci yana cikin musulunci haka imam muslim ya fudda shi a kitabul iman shi ma bukhari din a kitabul iman to wannan kenan fa hayyu bi asana minha aw rudduha inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba tayyib sai manzo Allah ya faɗa mana wani hadisi ingantacce shi ma riwayar Imam Bukhari da Muslim cewa Yahudawa idan sun zo yi muku sallama innal yahuda idza sallama alaikum ahaduhum fa inna ma yaqulu assalamu alaikum kun ga yanzu me ma'ana assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku to Yahudawa a zamanin manzon Allah in sun zo yi wa mutane sallama sai su ce assalamu alaikum mutuwa ta tabbata gare ku kaga wani zai zo ce assalamu alaikum sai ka dauka cewa assalamu alaikum kaga assalamu alaikum yanzu zaka gani assalamu alaikum yanzu zamanin ka cewa ne assalamu alaikum kuma baka na cewa ne assalamu alaikum assalamu alaikum to ku kula yanzu ba yahudawa ma ma musulmi ma ku masu yi assalamu alaikum assalamu alaikum a assalamu alaikum fa halaka mutuwa akan ku kenan to wannan sallamar yahudawa ne kenan sallamar musulmi ita ce assalamu alaikum assalamu a ha assalamu alaikum aminci Allah tabbata gare ku amma wani yin liƙa maka assalamu alaikum to yana nufin Allah ya halakar da kai to she annabi ya ce to ku kuma abin da za ku ce da ba yahudin ya ce assalamu alaikum sai ka ce alaika kai ma tabbata gare ka halaka to wannan shine sallamar da yahudu suke wa musulmi Allah ke yau to aran ma sai mai Allah ya ce Allahu la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi haka wa man asdaqu min Allahi haditha Allahu la ilaha illa hu Allah shine sarkin da babu abin bautawa da cancanta in ba shi ba la yajma'annakum wallahi Allah zai gama ku zai hada ku takdirin zancen wallahi la yajma'annakum fil mauti wa fil qubur ko kace wallahu la yajma'annakum fil mauti wa fil qubur Allah sai ya gama ku a mutuwa kuma Allah sai ya gama ku a makwantai zan mutu zaka mutu babu wanda ba zai mutu ba kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un kowace rai wallahi sai ta dandane mutuwa ba wanda ba zai mutu ba kuma ku sani Allah zai hada ku a kaburruka kowa sai ya mutu ya shiga cikin ƙasa mina khalaqnakum wa fiha nu'idukum ومنها نخرجكم تارة أخرى سنة الله زي قمكو في عرسات القيامة أفيل تاشي القيامة إلى يوم القيامة أنت درانة تاشي القيامة قيامة لأن الناس yaqumuna min quburihim saboda mutane suna tashi daga kabari ne sai su tsaya charkwai charkwai a gansu bambara kwai a tsaye mutane suna ta zare idanuwa wala tasma'u illa hamsa to shi yasa aka ce da alkiyama kiyama li'anna nas yaqumuna min quburihim yawma yakhrujuna min al-ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun kowa sai ya tashi yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin wa man asdaqu min Allahi hadisa babu wanda ya kai Allah zarci gaskiyar zance kuma babu wanda ya kai Allah gaskiyar alkawari ko akwai babu to sai me ce me kuma فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا haka yake أتريدون أن تهدوا من أضل الله no ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا wannan aya din ta sauka ne akan mutanen da suka ƙi zuwa yakin Uhud cikin munafukai yayin da suka dawo an tafi yakin Uhud sai suka dawo yayin da suka dawo sabai sun dawo su ma sai suke ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kashe waɗannan mutane duk wanda ya ƙi tafi yakin yakin yakin Uhud ya manzon Allah kashe su kawai uqtulhum fa innahum munafiqun munafikai ne kawai wasu kuma suka ce a wafu anhum ya annabi yi musu afuwa ka yafe musu fa innahum takallamu bil islam saboda ai suna yin kalmar la ilaha illallah kuma suna magana ta musulunci a ruwaito daga zaid ibn sabit in kun lura anan magana kaga sun samu rabuwa biyu ko wancan sun ce a kashe waɗannan munafukai ne waɗanda suka ce kuma a ce a yi musu afuwa zaid ibn sabit yake cewa yayin da manzo Allah ya tafi yakin Uhud sai wasu suka ja da baya waɗanda suka tafi da annabin sai suka dawo suka yi kwana ina fatan kuna fahimta aka samu wasu suna cewa nuqatiluhum wallahi su ma sai mun yaƙe su wanda ba su suka da waɗannan wasu kuma suna cewa a la nuqatiluhum wannan sabani da sahabbai suka yi cewa wasu sun ce a kashe su wasu sun ce bara a kashe su ba ai musu afuwa shine Allah saukar da wannan ayar famalakum fil munafiqina fi'atayn ku me ya dame ku me ya same ku kuka samu rabuwar kai kuka zama bangarori guda biyu dangane da munafikai famalakum fil munafiqina fi'atayn wallahu alkasahum bima kasabu ai Allah ya halakar da su dangane da abin da suka aikata sun halaka daman madina ai mutumin banza baya zama a cikinta dole sai ya bayyana an gane shi mujahid yake cewa wannan aya tana nufin wasu mutane ne suka fita zuwa madina sai suka musulunta sannan kuma sai suka ridda sun zo madina sun musulunta sannan sai suka ridda suka nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi cewa za su su za su koma makka za su ɗebi kayansu na kasuwanci su yan kasuwa ne suka fita suka ce za su je makka dan kasuwa an ce za ka je kasuwa kaga ai za ka je ka dawo ne da suka tafi makka sai suka je suka yi zaman su abun su suka zauna cikin yan uwansu kafirai sai sahabbai suka samu sabani wasu ga cikin suka ce munafukai ne dama waɗanda ya manzo Allah musuluncin ƙarya suke sun zo sun ga sirrinmu ne kurin sun koma mu je mu yaƙe su wasu kuma suka ce a'a ai kaga da za su tafi sun nemi izinin annabi ai ba munafukai bane ai da da sauran musuluncin su a shairar da suka yi to wannan sabanin da sahabbai suka samu imamu mujahid ya ce shine dalilin da yasa Allah ya saukar da wannan ainihin aya din wancan ra'ayin farko imamu bukhari ne ya ya ya ya ya- ya fitar da shi wasu kuma malaman sun faɗi wasu maganganun waɗannan ba ba waɗanda ba waɗannan ba Allah dai ce fa malakum fil munafiqina me yasa me ku ya ku mu'minai dangane da munafukai da suke cikin ku kaga anan Allah ya ce musu me munafukai ashe munafukan ne kenan Allah ya tabbatar da munafikin su me yasa kuka rabu sirtum fihim fi'ataini ay firqatayn ya kuka rabu kashi biyu wallahu arkasahum abin da ake nufi da arkasahum ai ana nufin nakasahum wa raddahum ila al-kufri ai Allah ya juyar da su zuwa kafircin su bima kasabu sun halaka sun koma cikin kafirci saboda abin da suka aikata na ayyuka waɗanda ba aikin kwarai ba a turiduna an tahadu man adalla Allah ko waɗanda kuke cewa ba munafukai bane musulmi ne so kuke yi wai ku shiryar da wanda Allah ya batar da shi ne tsammanin ku za ku shiryar da wanda Allah ya riga ya batar da shi a taquluna inna haula'i muhtaduna wa qad adallahumullah yau cewa kuke waɗannan shiryayyu ne bayan Allah ya batar da su sun riga sun bata tunda sun bar manzon Allah wa man yudlilillahu duk wanda Allah ya batar da shi ya bar shari'a falan tajida lahu sabila ai ba za ka samu masa hanya ta wucewa ba ko ko akwai babu kenan dai nan Allah ya tabbatar da waɗannan mutane wanda suka juyo ko kuma wanda suka tafi makan nan ba musulmi bane munafukai ne a nan gurin abin da ya faru shine kamar yadda muka karanta an za a iya tunawa a yakin Uhud lokacin da manzo Allah ya ɗebi sahabbai wajen kusan mutum kusan dubu suka tafi yakin Uhud amma Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugaban munafukai sai da ya zo ɗebi wajen mutum 300 ya dawo da su baya yi ta jinsu yi ta jinsu yi ta jinsu wasu malamai suka ce munafukai yan uwansu yi ta ɗiba dama yanzu ku yadda za ku kuje Muhammadu ya kashe ku a banza ha kurin kuna zaman lafiya zai zo dauke ku ya tafi da ku ya je kai ku halakar da ku aka kashe ku a Uhud ha ya za ku bar wannan ya za ku yadda da wannan kawai ya juyar da su suka ƙi su ba annabi sabai suka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuka cewa ya manzo Allah kaga mutanen nan sun juya baya annabi ya ce mu dai ba za mu koma ba ku zo mu tafi yakin mu to yayin da sahabbai suka dawo daga yakin Uhud shine suka yi ta magana akan waɗannan wanda suka dawo ba su je Uhud din ba su ne Allah saukar da aya akan su wannan wannan aya da muke karantawa to sai Allah ya ce me kuma waddu law takfurun أولياء حتى
haka فإن تولوا فخذوهم وَاغْرُوهُمْ حَيْثُ وَتَأْخُذُوهُمْ na'am ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا
walau takfurun sun yi burin tamannau ko tamannu suna buri da gurin ina ma da ku din ma kun zama kafirai ka ji fa kai ba wai su halaka su ba su bayan sun halaka suna burin Allah ya sa ku ma ku kafirce din law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a sun so ku kafirce kamar yadda su ma suka kafirce don ku zama ɗaya fatakununa sawa'a waddu law takfuruna wa waddu law takununa sawa'a sun so ku kafirce ku zama ɗaya kamar yadda Allah ce waddu law tudhinu fayudhinun wala tattakhidu minhum awliya Allah ya ce da manzon Allah kada ka rike su masoya kar ka riki masoya daga cikin su babu ruwanka da su tunda wanda ya kafirce ko ya zama munafiki ina ruwanka da shi hatta yuhajiru fi sabilillah sai sun yi hijira saboda Allah tare da ku sun dawo musulmin kirki fa in tawallau in suka juya baya ani tauhidi suka bar tauhidi wal hijrati suka kisi hijira fa khuduhum to ku kama su a matsayin ribatattun yaƙi shine fakuduhum shi yasa ma ake ce da ribataccen yaƙi a larabci ake ce da shi akhid ake ce da shi me akhid akhid shine fakhuduhum ku rike su ku kama su wa qutuluhum ku kakkashe su haisu wajadtumuhum duk inda ku same su ko a fili ko ma a harami wala tattakhidu minhum waliyan wala nasira Allah ce kar ku riki masoyi a cikin su kuma kar ku riki mai taimako sai Allah ya keɓance ya ce amma banda waɗansu ga sunan إلا الذين يصلون إلى قوم أو جاءوهم حصرت صدورهم أن يقاتلوهم أن يقاتلوهم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوهم
ita ce dangane da hijira da aka ce su yi hijira nan kala uku ce akwai hijratul mu'minina fi awwalil islam hijirar mu'minai da Allah ya ce su yi a farkon musulunci da Allah ya ce lil fuqara'il muhajirina a cikin suratul hashr da kuma faɗin sa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih cikin suratul nisa aya ta 100 da wanda suka zo cikin ayoyi cikin alqur'ani dama hijira ta biyu akwai hijratul munafiqin hijirar wato munafikai shine alkhuruju fi sabilillahi ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabiran muhtasiban ka fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa a fita tare da shi a bi shi a yi masa muwalati da da'a munafikai sai suka ki su bi annabi to waɗannan sai Allah ce a ƙaurace musu saboda sun ki su bi manzon Allah a yi jihadi tare da su sannan kuma akwai hijira ta sauran muminai shine wanda manzo Allah yake cewa al-muhajiru man hajara ma naha Allahu an mai hijira ta kwarai shine wanda ya bar abin da Allah ya hana ashe ka bar abin da Allah ya hana shi ma hijira ne ka daina wani aiki na haram ka aikata halal shi ma hijira ne to Allah ya ce idan suka juya baya suka kisi wannan ku kama su ku ɗauke su a ribatattun yaƙi ku kashe su duk inda kuka same su kuma kar ku rike su abokane ko masoya ko abun ƙauna ko masu taimakawa amma ilal ladina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaq banda waɗanda suke da alaka da mutanen da ku kuke da alƙawali tsakanin ku da su a cikin su akwai waɗanda za su kulla ƙawance shine alladina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaq kalmar yasiluna tana nufin yantasibuna ilaihim wa yattasiluna bihim wa yadkhuluna fihim bil hilf wal jiwar suna da kawance da wasu kafirai wanda kafiran nan ku kuma kun kulla alkawali na zaman amana babu fada a tsakaninku to ko da an samu wasu munafukai daga cikin ku wanda suka yi munafurci sai kuka san kuka gane suna da alaka da wasu cikin kafirai da waɗannan kafiran kun kulla alkawali na rashin fada a tsakaninku to su kar ku yaƙe su su munafukan su wanda suke da alaka da waɗancan kafiran kada ku yaƙe su wannan aya tana nuna mana wato ashe lalle musulunci yana kula da alkawari musulunci yana da me kula da alkawari ashe kafiran ma ba kowa ake yaƙa ba akwai kafiran alkawari wanda an zauna a teburi an tattauna babu fada za a zauna lafiya za su ba da dokoki da ka'idoji na musulunci sun yadda kuma sun amince shikenan sai zauna su ta neman arzikinsu ba wanda ya sai taba su idan idan mutum ya taba su ma sai an sai an ladabtar da shi to sai dai waɗanda suke da alaka da ainihin sauran kafirai ko kabilu da kuke da alaka da su su ne al-aslamiyuna kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi alkawali da hilal ibn uwaimir al-aslami kafin ya fita zuwa makka a madina kenan cewa shi wannan da shi da mutanen kabilansa ba za su yaƙi annabi ba kuma shi ma annabi ya yi alkawari ba zai yaƙe su ba sannan ba za su haɗa kai da wasu arna su zo su yaƙi annabi ba ko kuma wasu arna su haɗa kai da su su zo su yaƙi annabi shi ma kuma annabi ya ce ba zai haɗa kai da wasu su yaƙe su ba haka suke alkawari da annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma manzo Allah baya saba alkawari sai dai in shi kafirin shi ya saba wannan ainihin alkawari ne aw ja'ukum hasidat suduruhum ko kuma idan sun zo muku ma'ana yattasiluna bi qaumin ja'ukum su wadannan munafikan suna da alaka da mutanen da suka zo muku hasirat suduruhum zukatansu sun yi kunci sun shiga cikin hasira ina fata ana fahimta kalmar hasira a larabci tana nufin dhiq dayyqatun suduruhum alqawmul ladina ja'ukum wa hum banu mudlij sune mutanen banu mudlij ake ba da labari sun yi alkawari cewa ba za su yaki musulmi ba su banu mudlij kuma sun yi wa qurayshawa alkawari cewa ba za su yake su ba to sai suka zo suna cikin kuncin zuciya an yuqatilukum a matsayin ku ku musulmi idan sun yaƙe ku kaga sun karya alkawari kenan lil ahadi alladhi bainakum saboda akwai alkawari a tsakaninku wannan abun ya zama mutum musu mai nauyi aw yuqatilu qaumahum kuma ko su yaƙi mutanen su yani annam la yuqatilunakum ma'a qaumihim ba za su yaƙe ku ba ku musulmi tare da su mutanen su ba za su haɗu da mutanen su yaƙe ku ba wala yuqatiluna qaumahum ma'akum kuma ba za su haɗa kai da ku ku musulmi tunda kun yi alkawali da su su haɗa kai da ku su je su yaƙi sauran mutanen su kafirai ba ba za su yi wannan ba ina fata ana fahimta to wannan hasirar sururuhum din ana nufin qurayshawa ne wannan kenan wasu malaman suka ce ai hasirar sudurum an qitalikum wal qitali ma'akum zukatan sun yi kunci ba za su iya yakar ku ba ko su zo su yaki tare da ku su ne wasu malaman suka ce su ne waɗannan al-aslamiyun din walau shi- duk dai in suna tare da waɗannan to ku ɗauke musu kafa ku daga musu kafa kada ku yage su walau sha Allah la sallatahum alaikum falaqatalukum Allah ce da ya ga dama wallahi da ya dora kafiran nan akan ku kuma sai sun yage ku kaji wata magana malam walau sha Allah da Allah ya so da Allah ya ga dama la sallatahum alaikum da sai ya dora kafiran nan akan ku musulmi falaqatalukum kuma su yage ku to amma dai cikin taimakon Allah ya fifita musulunci akan kafirci fa in ya'tazalukum idan suka su kafirai suka kaurace muku suka iyakar ku kenan shine kauracewa ana falam yuqatilukum basu yaƙe ku ba wa alqaw ilaykum salama suka nemi sulhu tare da tare da ku kalma as-salama nan tana nufin sulhu kenan fanqadu wastaslamu fama ja'ala Allahu lakum alaihim sabila to ba ku da wata hanya da za ku yaƙe su matukar kafirai su ba su taba ku ba ba su yaƙe ku ba i'tazalukum sun kaura cewa yaƙar ku an qitalikum kenan sannan wa alqaw ilaykum salama suka nemi sulhu a tare da ku fama ja'ala Allahu lakum alaihim sabila to ku musulmi bai halatta ba ku yaƙi kafirai ka duba wani adalci na Allah tabaraka wa ta'ala matukar kafiri bai taba ka ba kuma ya nemi zaman lafiya da kai ya nemi sulhu da kai to ka je ku yi sulhu a matsayinka na musulmi dama ai ba wai burin musulunci fada ba yi addinin musulunci ba wai ya zo da fada ne da yaƙi ba to shi yasa Allah ya hana musulmi su yaƙi kafiran da aka yi alkawari da su kafiran ainihin amana a dunkule ya koyan wana wannan aya mai tsawon abin da suke nufi shine yayin da aka samu munafukai da suka kaurace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yaƙe shi suka ƙi su yi hijira tare da shi Allah madaukin sarki ya umarci manzon Allah ya yaƙe su su ma to amma a cikin sun an ware banda munafukan da suke da alaka da sauran kafirai da kuka yi alkawalin zaman lafiya da su tunda shi munafuki ne ashe ya tabbata yana da alaka kai musulmi ya zo ya shiga musulunci ka dauka dan uwanka ne ashe yana da wani connection da sauran kafirai to sai aka samu yana da alaka da kafiran da kuka yi alkawari da su ba za ku yi fada ba to duk da cewa a nan gida shi munafukin ya maka laifi da Allah ya ce ka yaƙe shi saboda wannan laifin to saboda albarkacin alakar da yake da shi da sauran kafirai da ka kulla alakar zaman lafiya da su to ka kyale shi ina fata ana fahimta ko kuma kaga yana tare da mutanen da suka zo suna tare da kuncin zuciya da ba za su iya faɗa da ku ba saboda alƙawarin da ke tsakaninku shine hasirar suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum ba za su iya haduwa su yaƙe ku da mutanen su kuma ba za su iya haɗa kai da ku ko musulmi ku je ku yaƙi sauran arna ba to wannan duk munafikin da yake yana da alaka da waɗannan to a daga masa kafa a kyale shi ka duba adalci na musulunci to sai Allah ya ce mai kuma ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوا ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتذروكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم ويكفوا أيديهم فارجوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم na'am وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا to sai Allah ya bamu labarin wasu sinfi cikin kafiran su ne a a a a su ne a a a Asad da Banu a da Ghatfan su waɗannan mutanen Madina ne sun yi musulunci amma ta hanyar riya sun karɓi musulunci amma ta hanyar riya sun nuna wa duniya cewa sai musulmi ne amma hum laisu bi musulmin ɗaya daga cikinsu idan aka tambaye shi yaya jama'ar safa kafirai yan suka ce ya na ganka tare da muhammadu da wa kai imani da wa ka miƙa wuya sai ce amantu bi hadal qird wa bi hadal aqrab wal khunfusa وإذا لقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنا على دينكم يريدون بذلك الأمن من الفريق في الفريقين mutane ne munafukai yan raba kafa idan sun je gurin yan uwansu kafirai sai a ce yaya sai ce ai mun yi imani da wannan birin ne subhanallah suka sufanta manzon Allah da biri suka sufanta shi da dabba suka sufanta shi da kunama zagi ne suke wai idan mun yi imani da Muhammadu ai ma yi imani da biri in mun yi imani da Muhammadu ma yi imani da kunama wannan idan sun haɗu da 'yan uwansu kafirai abin da suke gaya musu idan suka kewayo kuma suka dawo suka haɗu da sabai sai su nuna ai nanu ala dinikum alhamdulillah mun gane musulunci ai mun ci sa Allah da muna cikin bata amma yanzu alhamdulillah mun fahimci addini muna tare da ku suna yin wannan saboda idan kafirai sun zo fada an zo yaki tsakanin musulmi da kafirai to su ba za a yaƙe su ba saboda an san cewa 'yan leƙen asiri ne a cikin musulmi ban sani ko kun fahimce ni sannan idan ko musulmi sun zo fada za su yaƙi kafirai za su yaƙe su tunda sun ce suna tare da musulmi za a yi sallah da su kai jihadi ma za a fita da su to shine Allah ya ce satajiduna akharin akwai waɗanda kuma suke kafa su dai tana can kafa su dai tana can yuriduna an ya'manu kuma ya'manu qaumum su samu aminci a wajen ku kuma su samu aminci a wajen mutanen su ku din kada ku yaƙe su su ma kada mutanen su ma sauran kafirai kuma ba za su yaƙe ku su ba subhanallah kaga wannan shine ainun nifaq Allah ubangiji ya Allah muna roƙon karba mu da wannan wannan zulwa wajhaini kenan la ilaha ula wala ilaha ula muzabzabina baina zalik wannan muguwar sifa ce idan ka je gurin waɗancan yau kana tare da su in ka zo nan kuma kana tare da mu in an je gurin mutanen banza da kai ake komai ai yanzu na baro gurin mutanen staff ana isgilanci in ka shiga cikin ustazai kuma sai ta yawa rabu da su mutane ne yan ganye ai dawa ne jama'a ta ce ni ne maganin su kaza subhanallah idan ya je cikin kafirai sai ya nuna ai yanzu ya baro cikin musulmi ai ya gamsar da su in ya zo cikin musulmi kuma ya nuna shi musulmi ne shi yasa kullum ana gaya wa musulmi yanzu ba wai dan mu ki yarda da junan mu ku yi taka tsantsan da mutane abin da ya fi komi abin tausayi ka ji ko mutumin da za a ɗauke shi ana ba shi albashi yana aiki a kan ‘yan uwansa musulmi yana rubuta rahoto yana kaiwa ana cutar da addinin Allah wallahi wannan shine abin tausayi ina maka wa'azi tsakani da Allah ka sani wannan aikin da kake ka za ka yi ritaya kuma ka yi tunani awa kake wannan aikin aikin Allah ne kake yi ko aikin manzan Allah ko ko Amerika da Ingila da da turawa kake wa aiki waye kake wa aiki wace ce kake wa aiki wannan abin da kake Allah ne faɗa annabi ne faɗa a ai neman abinci kake kana neman abinci zaka gama neman abinci zaka zo kai ritaya ka zo kai ta rubuta takarda kai ta rubuta ka cike takarda kai komai da komai ka zo ka jawo al'umma bala'in da har duniya ta tashi ba zai kare musu ba akwai mutanen da kullum aikin su a masallaci ake sa su wallahi wallahi sai a zo a dasa mutum a nan masallacin shekara goma sha biyar kullum aikin sa yana ɗaukar rahoton duk abin da ake ne a masallacin yana kaiwa yau fa mutanen sun ce kaza fa kuma ma kaza za su yi suna da niyyar za su yi kaza za a yi kaza suna nan yalbasuna siyaban mithla siyabikum wa yatakallamuna bilisanikum wa hum min bani jildatikum suna sa kaya irin naku suna zance irin naku kuma fatar ku ɗaya da su ƙabilar ku ɗaya da su saboda kawai kai aikin da za a baka albashi aikin albashi yana da yawa amma duk abin da za ka yi ka yi adalci ka yi abin da za ka taimaki al'umma yanzu kafiran ƙasar nan duk wani kafiri da ka sani wallahi yana taimakon addinin shi ƙur'ani ya gaya mana in ku ba ku yi ba su suna yi ai ciwon da muke ji shine ba za ka ga an dauki arni an tura shi ya je coci yana dauko rahoto mummunan rahoto yana wallahi koda za su faɗi abin sharrin Allah boyewa suke yi sai dai su gyara rahoton su kai wani rahoto daban amma mu yan uwanmu su suke duk abin da an cutar da musulunci da musulmai ko an sa musulunci dokoki na masifa wallahi daga yan uwa musulmi su suke dauka wannan suke kaiwa to ina gani idan mun yi tawazi akan yan kwaya da masu shan taba dan barayin gwamnati a- ma- barayin a- a- a biro in ba mu yi wa'azi akan ku ba ba mu muku adalci ba kuma mutumin da zai zo ya nuna ka- yana tare da kai kai naka ne ya saki ka saki jiki da shi abun mamaki ka saki jiki da shi ya shige ka ya ɗebi hoto a gurinka komai naka ya sani matarka ya santa iyalanka duk ya san su kawai wai dan kace la ilaha illallah kana musulunci wai gani kake wai yan ta'adda wai ba wanda zai musulunci wai wai in mutum ya rike addini ya ce shi zai bauta Allah iya zai dai gwargwado wai dan ta'adda ne kun saboda arna ba sa son musulmi kuma kawai kuna musulmi kuna sa riga ta musulmi an sa muku in musulunci kuma kuna zuwa wai kuna sallar juma'a kuma da ku za a zo a kadka mata sallah ai sallah in an yi magana kuke kuna neman zaman lafiya to wani irin neman zaman lafiya kuke kuna cutar da addini ina ma da kuna faɗin labarin gaskiya kuma kuna yin adalci irin ta'addancin da arna suke a ƙasar nan da cutar da al'umma da arna suke a ƙasar nan da bala'in da kafiran ƙasar nan suke kullawa ƙasar nan da neman keta ƙasar gaba ɗaya da baza ta ga mayaka ma da ake da su shahararrun mayaka yan neja delta ana ɗaukan su a jarida ana gani ga su a jiragen ruwa ga su da jiragen yaƙi ga su da motoci da tankoki na yaƙi yan neja delta ga su ma a fili ana gani akwai ɗan ta'adda ma da ya wuce wannan amma na jin ko transfer aka yi aka tura ka can baka iya zama yi sai dai za ka je ka sa cross a wuyan ka kai ma ka riki da irinsu kuna neman yan ta'adda ga su can a can mai sallah a masallaci mai azumi mai zikiri mai kuka mai neman abincin da zai ci da nan ta'adda ku hana mutane sakat wallahi wannan abin tausayi ne kuma Allahu akbar Allah ya riga ya faɗa wallahi wannan taki ne Allah ya ce yuriduna li yusfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun a wata ayar walau karihal kafirun kuma dama haka rayuwa take gugurmaya ce tsakanin ƙarya da gaskiya ita ƙarya tana da masu taimaka mata watakila arna su taimake ta watakila a samu bara gurgi- bur- gurbin musulmi su taimaka wa ka- ƙaryar musulmi ma kuma za a samu musulmi da za su tsaya kuma su taimaki addinin su kuma wannan tafiya din ba ku sani ba mu riba ce duk inda ta fada mana wallahi ko ina ta fanjama fanjam wallahi idan an bar mu mun yi wa'azi alhamdulillah mun ci riba mun yi wa'azi mun karantar da al'umman mu mun wayar musu da kai to dan jarida ma yake buga jarida dai ya wayar da kan al'umma ballantana malami da ya karanta qur'ani da hadisi ba zai je ta wa'azi ya ta karantarwa ba idan an kama mu an daure mu a can inda aka daure mu ma sai mu yi ta karatun qur'ani in ma ba hada mu da kowa ba sai mu ta karatun qur'ani sai dai in akwai wani abin da ake sawa a daure baki a hana shi motsi to wannan shi ma kuma sai mu ta istighfari ko ta zuci idan ku an hada mu da da mutane a cikin kurkukun da aka daure mu to shi ma kuma sai mu je mu bude sabuwar daula islamiyya a cikin kurkuku idan kuma aka harbe mu aka kashe mu ko mun yi shahada idan aka sa mana guba aka hana mu magana ko aka hana mu motsi aka dora mana cuta a rayuwar mu shikenan Allah zai ci gaba da rubuta mana ladan aikin da muke yi da muna da lafiya kuma mun mutu mun bar baya kaga ashe tafiyar gaba ɗaya riba ce babu hasara har hanyar Allah ba ta da ba hasara to wanda za a ajiye shi yana aiki akan neman sai ya tonawa addinin musulunci rami ya kifar da shi shine ya gamu da aiki babba a gaban shi wallahi shine hasara ba karamar hasara ba muna fatan yan uwa su fahimci wannan wannan qur'ani ne yake cewa zaka samu mutanen da ya amanu kum wa ya amanu qaumahum suna neman su samu aminci a wajen ku ku yadda da su ku san su ku dauka tare kuke da su su nuna suna tare da ku alhalin kuma wallahi ya karku suke yi wallahi su suke hura wutar da za a yaƙe ku wa ya'manu qaumahum kuma idan sun je can ma gurin iyayen gidajen su nuna ba su ba ba sa tare da musulmin nan to ga babbar shaida ma tunda za su ɗauko su kawo a ɗan ba su albashin su dubu talatin arba'in hamsin su ci kuma su yi kashi kuma gobe su koma to Allah kiyaye mu Allah ya ce kullama ruddu ilal fitnati duk lokacin da aka kiraye su zuwa ga shirka ruddu ilal fitna ai du'o ila shirk urkisu fiha nan da nan sai su koma ga shirkar raja'u wa adu ila shirk fa in lam ya'tazilukum Allah yake ba da labari ga irin waɗannan kafirai idan ba su kaurace muku ba ba su kame an kitalikum da barin yakar ku ba har kuka kuka tafi zuwa ga makka kuka je lafiya an ba su muku haka ba wa yulku ilaikum salama ba su nemi sulhu tsakaninku da su ba wa yakufu aydiyahum ba su rike hannun su suka daina fada da ku da yakar ku ba fa khuduhum to ku kama su a matsayin ribatattun yaki wa qutuluhum haythu saqiftumuhum ku kashe su duk inda kuka same su wa ulaikum lalle waɗannan da aka sifanta muku su ja'alna lakum alaihim sultanan mubina to mun ba ku hanya hujja bayyinatan zahira bil qatl wal qital kuna da hujja tabbatacciya a kansu saboda ba su yi abin da aka ce su yi ba kuma ba su bi Allah ba ba su bi manzon Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ballantana a kyale su ko a daga musu kafa to ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan din nan aya ce mai tsawo kuma tana da bukatar dogon jawabi da aniya ta na so mu karance ta to amma saboda bamu zo akan lokaci ba za mu dakata anan sai wani sati abinda muka faɗa ne dai Allah muke roƙo ya bamu lada wanda muka yi na kuskure ko tun da ba harshe Allah kai mana afuwa da rangwame wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh rasulillahi wa ba'd akwai dan uwa da muke tare da shi a wannan masallaci mai albarka kuma kullun karatu da shi yake shine dan uwa malam Usman mai zama a nan gurin bashi da lafiya ana buƙatar yan uwa su taimaka masa da addu'a muna fatan Allah ya bashi lafiya Allah ya warkar da shi ba shi kadai ba ya Allah ka sani muna da larurori a tattare da mu duk wanda bashi da lafiya yake da wata larura muna tawassuli da wannan zama da muka yi da wannan karatu da muka yi Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya duk mai ciwo ko mai larura Allah ya ba shi lafiya Allah ka ba mu lafiya da za mu iya bauta maka Allah ka ba mu nisan kwana da za mu taimaki addininka wannan ba Allah ce da Allah malam idan mace ta ce maka assalamu alaikum zaka ce mata wa alaikum salam kwarai kuwa Imam Nawawi Allah masa rahama yayi babi a cikin Riyadu Salihin cewa ya halatta a yi wa mata sallama su ma su yi wa maza sallama inda amnil fitna amma idan ba fitina idan dai babu matsala ba a jin tsoron wani abu ya biyo baya babu fitina ya halatta in ta ce assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam kai ma ya halatta in ka ganta kamar sallama in ba fitina to amma yanzu al'amura sun canja fa da yawa yanzu in wani ya ga kana yi wa matar sallama fa akwai matsala ko kuwa ko kuma ita matar mijinta ya ga tana yi wa wani sallama sun tsaya suna assalamu alaikum yana wa alaikum salam to kaga akwai fitina wani kuma tsayarsa da ya ga ta masa sallama sai ce to wannan wace ce sai ya bita sharrin mutanen mu kenan to kaga akwai fitina to tunda akwai fitina kar a yi amma in ba fitina a yi kun fahimci wannan haka abin da shafi kamar musafaha mutum zai iya musafa da yarsa zai iya musafa da kanwarsa zai iya musafa da yayarsa da mahaifiyarsa da innarsa da gwaggwansa duk wacce take a muharramarsa ce zai iya musafa da ita ita ma inda amnil fitina in ba fitina ko ba ka bane yawwa ya ce akaram kallahu ina da sha'awar zuwa police kuma inspector course ya ce a taya shi da addu'a to mu ne maka addu'a Allah madaukin sarki ya baka nasara kuma ba sha'awa ba Allah sa za ka je ne da niyyar ka taimaki al'ummarka eh muna so mu ga samari suna tafiya soja su tafi dan sanda amma da da fa manufa mai kyau ba wai ka tafi soja ka tafi dan sanda ka je ka rikide ba ka je kana bautar soja kana bautar dan sanda a'a ka je ka yi da kishin taimakon ƙasarka da farko dai da kishin taimakon addininka da taimakon al'ummarka da taimakon ƙasarka idan ka shiga da wannan kyakkyawan niyya Allah madaukin sarki zai maka jagora zai taimaka ma amma wanda ya shiga da niyyar hidimar ƙasa kawai ba tare da tare da taimakon addini ba yayi hasara yayi hasara kwanan nan wani babban jami'in dan sanda yake faɗa ya aiko yace a gaya mana yace yace don Allah akramakallahu kar a gaji ku gaya wa yaran mu samari matasa musulmi kar su gaji su yi ta neman dan sanda su yi ta neman soja su yi ta neman immigration su yi ta neman kwastam ya ce wallahi shirin da aka yi mana a ƙasar nan shiri da aka mana a ƙasar nan mu musulmi yan arewa a murkushe mu abin ba a cewa komai in ka ji shi ba za ka iya bacci ba kuma shekara ne shiri ne na shekaru sama da saba'in da suka wuce kuma wallahi sun fara ɗabbakawa sun fara ɗabbakawa sun mayi nisa kuma na kalubalance ku duba ku gani iya yawan sojojin da za a dauka a 2011 dinnan da yawan yan sandan da za a dauka a cikin 2011 da yawan waye-waye da za a dauka a abin nan ku bincika ku gani ku bincika ku gani nawa za a samu nawa muke musulmi nawa muke yan arewa babu komi an kashe mu gaba daya ba ni jaridar nan wala ga gabar magana ta samu don ku sani cewa kar ku dauka wani in yaji muna faɗa sai su dauka ko ta'addanci ne ko waye waye kishin addini ne ko mai gashi wannan jaridar me a hannuna ha jaridar daily trust ne ko ai kun ga muna karanta mu ma kar ku dauka ko ba mu karantawa ko ba ka bane da tana aka ce Niger Delta gets 86% of FG projects Niger Delta ta samu project na ai- ayyukan ƙasa da za a yi a bisa kashi 100 fa ta samu 86 Niger Delta kawai an ba ta kashi nawa 86 76 billion for Jonathan Zone zero for North Central gashi nan Niger Delta kawai gashi nan aska kai mai kyamara sada babban baki su gani gashi to ina ina ina ina yan daukar labarai da cewa ana kaza ana kaza Ku- ku dauka ku kai wannan ko ba ka bane yanzu akwai adalci a nan me aka yi aka yi Niger what is Niger Delta a Nigeria 86 ban sani ba ko ban iya turancin bane aka ramar Allah malam ikirma ko ne yan boko haka ne ko ba haka bane a Niger Delta gashi gets 86% of FG projects gashi nan daily trust an gane ko trust is a burden haka suka faɗa Monday October 10th 2011 Zulqada 13 of Zulqada uh, Zulqada 13 1432 AH ga ta nan masu browser ma za su iya duba su gani gashi a jiharsa kawai Niger Delta abin da ya daukan musu gashi mu kuma ba da wannan shine abin da ake faɗa kaɗan daga zaben arne kenan kuma wani a fili ake faɗa ba sa ma jin tsoro duk ma'aikatan za a ɗauka a ƙasar nan wallahi nasu ya fi yawa kuma wannan mutumin kafin ya gama mulkin da zai sai ya gama rugurguza ƙasar nan gaba ɗaya kuma arewa sai ya gama kashe ta gaba ɗaya burus ba ku da komai wannan project ne fa ayyuka ne na raya ƙasa 86 gashi yasa gashi ne yasa zero for what yace north central mene north central ne malam arewa zero ba mu da ko daya in an yi magana a ce kaza kaza kaza kaza to wannan shine ke damun mu shine abin da ya kamata sarakunan mu su bi mana kadu yan siyasa mu su bi mana kadu ha manyan mu su bi mana kadu akai shine abin da ya kamata mana amma wannan mutum yanzu ko shi- ko wata biyar bai fa ko wata shida ko biyar kaga abin da yake tun da ya hau yana hawa din nan ya dakatar da tonan tonan kogin nan da ake na na na, na wannan na wannan garin nan naku me sunan shi can wannan na na lakwaja waf da za a yi na manya-manyan jirage da za a rinka kawo suna sauke kaya a a arewa ta lokaja duk yan arewa ba su da matsala in sun an zo an sauke musu kaya ba su da matsala yayi kansu ne abin shiru kake ji an dakatar da komai duk equipment da kayan aiki duk ayar addu'a da tun zamanin murtala ba aka sa hannu cewa a zo a yi wannan arewa amma saboda ba sa son arewa kiyayya suke da arewa yan yakar arewa ne ya kansu ne gashi nan babu wani dan siyasa mai zakin baki da yake muku ihu a gidan rediyo ko cewa in yana tafiya kuna ihu kuna cewa sai kai kai ne kaza kaza ba wani wanda ya ba wani gwamna a arewa da iya fitowa ya tsito yace kaza kaza a gyara ba wanda iya yi ilallahi mushaka muna kai kuka ga Allah amma ba za mu daina faɗa ba wai saboda ko Allah zai sa sautin ya isa gurin da in an ji za a ji zafi a gyara wallahi ba kiyayya bane take sa muke faɗin wannan abu a'a wato zafin abu yayi yawa mu muke da majority malam muna jan 80% fa 80 bisa 100 mu musulmi a Najeriya in ka rage mu ne ma ka ce 75% duka duka sauran fa gaba ɗaya fa ba su wuce ba su wuce ba su wuce 25 ba amma mu ne a kaskance a wulakance ba mu da wanda zai bi mana kado sai ku yi ta addu'a kuma samari ku yi ta karatu shi yasa ka zauna ma ka ce ba za ka shiga soja ko ba za ka shiga dan sanda ba nan da shekara talatin za ka sha mamaki wallahi in baka shiga ba wake da wakilci wallahi sai an turo sojojin in baku shiga soja ba ku shiga yan sanda ba ba ku shiga kwastam ba za a daina shiga ne za a daina turo muku soja nan garin za a daina turo muku yan sanda nan garin ha za a daina saboda ku ku ba kwa shiga wallahi za su turo muku sojoji yan sanda wane ne su yi ta dukan ku kuma ba wanda ya sai magana ko rikici ake su suke shigowa gari suna zagayawa su sa huluna da ganye a jikinsu da bindiga kana fitowa su harbe ka kuma sun harbe iska sun harbe banza idan ku ba ku je ku tsaya mana kai mana wakilci ba zai tsaya mana akan yayanmu da jikokinmu ai ba daidai bane ma ku je ku cincirin da kowa ya ce wai sai ya zama akawunta kowa sai ya zama dan kasuwa kowa kowa su kai hakuri duk wulakanci ka zama dan sanda duk yanda za a yi ka zama dan sanda duk yanda za a yi ka zama soja duk yanda za a yi ka zama custom duk yanda za a yi ka zama ainihin immigration ka zama prison service din nan hatta masu ba da hannu ba abun kunya ku duba masu ba da hannu a garin nan garin musulmi amma majoritin su arna ne da wahala ka ga mai ba da hannu musulmi da wahala shi albashi ne faɗi su mai kwari amma wani ya je ya zauna yana zaune baya komai to ba gwanda ma kai wannan kaɗan yi zanzaran ka kai ka sa staci a rigar ka tsaya ka sa gilas kana muzurai kana dan bayarwa wata kuma ka je karɓa albashin ka ba kuma ka ce maki al'umma ko ba ka bane to babu sai ba dai sai dai a turo mana su ba kuma ga wani abu da nake so ku gane shi ma zan faɗa maimaita don saboda ko wataƙila ma farga duk wani security da kuka gani irin security security masu gadi masu gadi a asibiti masu gadi a shaguna masu gadi a kamfanoni masu security ɗina irin ƙungiyoyin na security yanzu arna sun shigo garin nan suna da ƙungiyoyi da yawa da yawa na security sai su je su ɗebo arna su kocin ɗin su ne security sun su idan ka zo ko biyu ke ma za ga su suke gadi wani lokacin in banda yanzu aka janye su duk wata haya institute za a iya ɗauko su haya ake ɗaukan su da supermarket an ɗauko su da kudu sun zo suna yi muku gadi sun san sirrin komai naku sun san sirrin asibitin ku sun san sirrin kasuwannin ku sun san sirrin kaza gobara ta tashi a zo da su za a ta kashe gobara ba a san waye ya sa wutar ba kuma mutane ne suke wani yaro na zo ya same ni kwanaki cewa zai shiga an zo an kafa mai doka kaza na ce kai shirme ne da kai ka je ka shiga da bismillah ka shiga da kyakkyawan niyya don ka taimaki al'umma yanzu ba mu da samarin da za su yi wannan aikin security ne ba mu da shi yanzu in za ka je ko asibitin nasarawa ko asibitin ah, aminu kano musamman asibitin aminu kano in za ka je su yanzu suke buɗe maka gate su waye to daga ina ka ɗauko su haya su ba ke ɗauka kamfani ne yanzu ko anan ba mai wa yanda zai buɗe kamfani ya tara samari ya musu uniform ya training ɗinsu ya rijista da gwamnati a rinka ɗiban 'ya'yan uwansa ana ana ana kai suna wannan ayyukan? na'am? to kaji ma kamfanukan ma namu ne ma suke ɗebo waɗancan ɗin kamfanukan wasu kamfanukan namu ne sai su je su ɗebo waɗancan ɗin su kawo wallahi akwai gyara fa akwai gyara kuma yanzu za mu iya irga to da da ka yi a caba ba gwanda ka yi wannan ba ai ya fi da kullum kai ta sai da ranka ai gwanda ka je ka zauna kana dan gyangyaɗi a wata ana biyan ka albashi ko kuwa to ni ina ganin ya kamata malamai su rinka fito da abubuwa dalla dalla wani lokaci a rinka yi wa mutane bayani akan waɗannan abubuwan da suke tafiya a rayuwa ba wai a ci karatu karatu haka ba mu zo mu manta da waɗannan abubuwan a zo cikin garinmu ana yaƙar mu ana cin yau farga ba kana kana kana kana gani ka dauko makiyinka wai shi yake gadin ka makiyinka shi yake gadin ka ko makiyinka shi yake gadin shagon ka kuma ka fi yadda da shi wani ya zo ya kawo min kuka yana cewa mai gidansu ya bude makaranta private school ya ce masa dole ya je ɗebo malamai arna shi kuma gaskiya baya son musulmi arna yake so saboda wai makarantar da malaman arna ne an fi kawo wa yaya a Kano ba wannan magana ta munana abun kunya ai sai a mana dariya wallahi Allah ya sawai kun dai bayyance inda nake so in tafi ko to Allah ya ganar da mu da Allah a rinka samun canji yawa a rinka samun canji malam mutum ne wai ya karbi bashin naira 500 tun kusan shekara 20 da suka wuce bai biya ba sai yanzu yake so zai biya ɗari biyar ɗin kaɗai zai biya ko ko zai kimanta ne ya ga nawa kimar ɗari biyar ɗin take a da kuma nawa take a yanzu ɗari biyar ɗin nan zai biya ɗari biyar ya karba ɗari biyar zai biya in ya ƙara naira ɗaya ta zama riba ko kuma ban da taurin bashi ba shekara ashirin da biyar ba ba ba ɗari biyar ba ba wannan ya ce da Allah karam kalla koya mana yadda ake wankan gawa da yanka likafani insha Allah za mu yi za mu zo da likafani kamar yadda na gaya muku ku bi ni bashi so nake mu samu wata gaba da wani lokaci wadatacce sai mu raba karatun gida biyu in mun yi tafsiri rabin lokaci rabin lokacin sai mu yi wankan gawa sai mu yanka likafani kowa ya gani bi mushiyatillah malam dan Allah akwai wani hadisi wai da ya nuna cewa Allah zai taimaki wanda ya aure idan ba shi da hali kuma ya yi auren nan ne don ya kare kansa daga zina kwarai kuwa akwai hadisi ingantacce wannan kihul da zai yuridu al'afafa annabi ya yi addu'a cewa duk wanda ya yi aure da niyyar ya kubuta daga zina ya kare kansa Allah ka bashi tsaro da kariya da taimako wannan hadisi ne ingantacce malam to wanda yake azumin annabi dawuda yayi yau gobe ya sha shine azumin annabi dawuda ko kana sumu yawman wa yaftiru yawman to wanda yake yi to as- ranakun asabar da juma'a ba to ya zai yi da su tun da gashi an samu nasi ya hana ainihin azumi asabar ko juma'a to na juma'a dai keɓance juma'an ne aka hana Mazala ce kada ɗayan ku ya keɓance juma'a ya ce a cikinta zai ta yin azumi kullum wai saboda falalata an hana amma idan azumi ya zo ya riske ka kana yi wannan ba laifi za ka yi ita ma asabar ɗin malamai sun yi ta ce ne na ce wasu ma sun karyata hadisin ma da aka ce kar a yi azumin nafila ranar asabar din wasu sun ce mai rauni ne mala albani dai ya yi kokari ya tada hadisin nan kuma ya kafa hujja da shi cewa hadisi ingantacce ne la ta sumu yau masabti illa fi mafturi da alaikum kada ku yi azumi ranar asabar sai abinda wanda aka farlanta muku in ba na farilla ba bai halatta ba to amma dai anan abinda malamai suke cewa fatawar da suka bayar idan azumin ka ya riski kamar asabar da ladi a afwan ko a azumin ka ya riski ka saba kana siyamu dauda sai asabar ta fada wannan ya halatta zaka iya yi tunda hadisin ya zo ka ne sumu yawman wa yaftiru yawman kuma annabi bai ce kar ayi rana asabar ba in dai siyamu dauda ne ina fatan kuna fahimta kuma akwai riwaya ma da aka samu matan annabi suka ce manzo Allah yana yawaita yin azumin nafila asabar da ladi ita ma wannan riwaya tana almuhim dai matsala ce ta sabanin malamai sai dai kamar malam albani da shi da sauran malamai sun tsananta sun karfafa hadisin cewa dai kar ayi azumin nafila rana asabar din to in kai kana da wannan ra'ayin kuma zaka goyi bayan wannan sai ka yi hakuri idan ta zo maka sai ka hakura ran asabar din sai ka yi lahadi an ce wai idan mutum ya rasu ranar juma'a ba a yi masa tambayar kabari malam hakan ya inganta tabbas hadisi ne tabbatacce ingantacce wanda Allah ya ce duk wanda ya mutu ranar juma'a umina min fitnatil qabr in dai juma'a ya mutu to kai masa albishir babu shi ba tambayoyin kabari Allah ya tsare shi ya ci an kubutar da shi amma fa in yana da aqida eh kada kada Allah kuwa kada wani ya zo ya zo ya tafaka ba musulunci ma babu ma gaba ɗaya mushriki yana cike da harkar shirka da tsafi da bokanci da waye da gargajiya da ba addini a ce wai abu na mai aƙida mai tauhidi ake ne in haka ne to arni ma kenan haka ne a duk gara ba sa irin wannan da aka faɗa sai inda tauhidi walbani walbaka ne yayi yawwa da Allah malam ya ake yin hudubar abin nan ne suna to an masa haihuwa kenan dan kaji wannan tambaya sai in an yi haihuwar inda ba a haihu ba ba zai tambaya ba malamai sun yi saɓani abinda dai aka ce a yi idan aka maka haihuwa ranar da aka haifi ɗan ka kama shi ka tauna dabino mai ɗan laushi ruwan zaƙin dabinin za ka tsiyaya masa a bakin shi shi ne abin da ake ce da shi tanik in ka sa masa a baki zai ɗan tanɗe ko jariri ne abu na biyu sai ka yi mai kiran sallah a kunnensa na dama abu na uku ka tada ikama a kunnensa na hagu abu na hudu ka daga shi ka yi masa addu'a addu'an nan ba a ruwaito wata addu'a guda ɗaya da za ka yi ba kawai ka faɗi duk abin alheri ne ya Allah ka raya shi akan sunna Allah ka sa musulmin kwarai ne ya Allah ka sa mai amfani da al'umma ne ya Allah ka sa wannan yaron ya cece ni ya Allah ka sa ya ceci iyayenmu ya Allah ka sa masa albarka Allah ka sa ya zama babban malami ko Allah ka sa ya zama babban dan kasuwa ko Allah ka sa ka zama ya zama babban soja ko babban dan sanda ko babban amma mai addini ko ba ka bane iya abin da kake so ya zama kuma Allah ka sa ya zama mai ladabi da biyayya Allah ka sa ya zama mai haƙuri Allah ka sa kada ya zama mai fada Allah ka sa ya zamanto al'umma za ta ci moriyarsa ta amfana da shi kuma ya Allah ka sa mai nisan kwana ne irin waɗannan kalmomin su ake faɗa wa da idan an haife shi da duk abin da kwakwalwarka za ta yi tunuma saboda Allah yana gaggawan karɓan addu'ar iyaye akan ɗansu kuma yadda Imam Bukhari ya rawaito cikin Adabul Mufrad to amma malamai sun yi sabani dangane da shi wannan tahnik din da ake da na faɗa muku tauna dabino ka tsoma shi a bakin yaro din wasu suka ce a wannan khususiyar annabi ne ya shafi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kadai shi shi kadai saboda shi ne ake kawo masa a nemi albarkarsa tun bayan baya nan ya tafi kuma shi kenan ba a yi wasu sun ce khususiyar annabi ne to amma akwai waɗanda suka ce an kai yaro ne gurin annabi dan ya samu albarkar manzo Allah ko ko ba ka bane to ai kowane yaro bakin babansa albarka ne a gurinsa ko ba ka bane to ko da ba annabi din tunda akwai ubansa sai ya nemi albarkacin baban shi wasu kuma suka ce dama addu'a ne ta hanif din ai da haka wani zai iya yi wa wani almuhim da yanar sabanin malamai wasu sun ce khususiya ne wasu kuma suka ce wani zai iya yi wani wallahu alam ni a wannan matsalar har yanzu ina bincike barin jayar da wani abu ba tukuna sai dai nan gaba abinda Allah ya da bayyana mana Allah ya bayyana mana daidai amma mace mace za ta iya yi wa ɗanta ai kwarai kuwa mace za ta iya yi wa i kwarai za ta iya yi ba abin da ya hana ta yi za ta iya yi Um, daga ƙarshe uh, wannan ana addu'o'i ne gaba ɗaya uh, ta farko ana buƙatar yan uwa su taimaka da addu'a ga wani bawan Allah da ya taimaka wannan masallaci um, da mota sabuwar mota a yi masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi kuma ya cancanta a masa addu'a tunda a irin wannan marra da hali da ake cikin mutum ya je siyo mota sabuwa ba tuwa da ba irin hayas din nan motar ta kai wajen kusan naira miliyan uku kusan miliyan uku sabuwa kar a leda masallatai na ahalus sunna guda goma aka bayar guda goma kuma na ahalus sunna do aka bayar akwai masallacin nan akwai na usman bin affan akwai na kandahar akwai na na birgid na man nasir sasif kenan akwai na tudun murtala akwai na masallacin markaz na dr sani akwai masallacin dorayi ko sannan wanne ne akwai masallacin sahaba na kwandila na'am akwai alfurkan na na dr bashir to ɗayan ne na kasa tuno shi na'am babu triumph triumph ai sabon masallaci ne shi kenan dai ba dole sai an faɗa duka ba kuma yin labari ne ba an gaya muku goma ne ba ku je ku yi addu'a faɗa wallahi ka kawai abin na ibar ya ce a je a yi da'awa motoci ne na da'awa a fita wa'azi a yi ta karatu mutum ɗaya kuma wallahi tallahi ina muku rantsuwa ni ban san shi ba wallahi wallahi ba mu san shi ba kuma wallahi tallahi ba gwamnati bane saboda yan tsurku yan gutsur tsoma kun ji na muku rantsuwa kun ya daga gemu na ga karatu na mu kullum babu ba gwamnati bane ta bamu mutum ɗaya ne sannan ga wata rantsuwar kuma wallahi tallahi ba dan siyasa bane ba dan siyasa bane bai da alaka da siyasa ta kusa ko ta nisa kullum dan kasuwa ne mai neman abinci mai neman albarka ya ce ya yadda waɗannan masallaci ya ga su suke motsa garin nan ya ce bari ya basu amin to irin wannan muna fatan Allah ya yawaita mana su wallahi malai wasu muna da su fa a garin nan ina so in gaya muku muna da masu kudi ahlus sunna wani irin wannan mota kwaya goma ashirin ma yanda ka san a cikin kudin sa wallahi kamar kai ne kana da naira ɗari ka ciri naira biyu naira biyu a naira ɗari ka cire naira biyu wallahi bai wannan ba wallahi wani bai wuce wata, wata harka da zai sai tuta wata, wata kwangila da zai samu wannan alherin ba Allah kurum ruwa ce da mutane ta masifa ba muna gani ba mutum mutum mutum ɗaya zai zo ya ba wa wani gwamna ko abin nan da yake neman kamfen sai ka ga wani ɗan kasuwa cikin mutanen namu da muke gani ya ba wa wata gwamnati ko mai neman gwamna ko wani abu naira miliyan ɗari uku miliyan ɗari uku amma bai taɓa ba da naira ɗari uku a masallacin unguwarsu ba naira ɗari uku da zai iya bayarwa ba da haka wannan bawan Allah kam aini baki na ma ba zai iya faɗan wace addu'a za mu yi masa ba. kuma abu mamaki ya ƙi yadda a faɗi sunan shi ya ce kar ba a san shi ba mu dai ba mu san shi ba wanda ya san shi ya dai tattaro ya kawo sai mu yi ta masa addu'a kuma muna yi muku alkawari insha Allah motocin nan za a yi amfani da su ta inda ya kamata bi idinillah kuma za ku yi ta ganin su a wajen wa'azi bi mashi'atillahi tabaraka wa ta'ala Allah gane da mu abu na ƙarshe wannan bawan Allah um, uh, muna yi masa addu'a Allah saka masa alkhairi kuma Allah ba shi gidan aljanna Allah ya yawaita mana irin su kuma Allah ya kara masa himma sama da wannan wannan kuma abun tausayi ne dan uwanmu ne muna tare da shi shi da Allah mala a taimaka min da addu'a saboda yan fashi ne suka shiga gidana suka karbe min kuɗi na masu yawa suka karbe min motata suka kwace min babur ɗina suka ɗebe kayan matana komai na suka ɗebe ya ce na farko na fatan a yi mun addu'a Allah tona asirinsu sannan Allah kiyaye mana gaba to ba Allah tona asirinsu kaɗai ba Allah ya tona asirinsu kuma ya sa hakkin ka ya fito zai iya yawa Allah ya tona asirinsu an gane su an gane su je su ba wa 'yan sanda kuɗi a sake su ba asirinsu ya tona ba amma kuma me ka ci riba ci ba wata riba ci muna fatan Allah ya tauni asirinsu kuma kada Allah ya ba su ikon cin wannan abin da suka ɗiba kuma mune maka addu'a mune yi wa kanmu addu'a ya Allah ya Allah ka tsare mana rayukan mu ka tsare mana duka dukiyoyin mu dan albarkacin wannan addini dan albarkacin imanin da muka yi da kai dan albarkacin san annabi da muke yi kuma wannan bawan Allah motar da aka dauke masa ya Allah ka bashi motoci ya Allah babur din da aka kwace masa ya Allah ka bashi babura kayan iyalinsa da aka ɗebe masa Allah ka ninninka masa ya Allah ba shi shi kaɗai ba akwai waɗanda ba su ma faɗa ba Allah ka mayar musu alkhairi gaba ɗaya mu kuma ya Allah ka tsare mu ka tsare mu ka tsare mu ka tsare mu ka tsare mu barayin na mala a tare da su ake ana komai da su wallahi wani an ce ma barawo ne ba za ka yadda ba za ga mutum da gidansa da komai da motarsa mai tsada yana wanka yana komai amma in dare yayi fita yake je yi aiki ya dawo kuma ana zaune a cikin unguwar shi ba za a gane ba sau da yawa wasu sai an zo an kamo su akwai wanda gawansa aka kawo aka ce ya aka yi me yasa malaji hadari aka ce barawo ne dan fashi ne harbe shi aka yi gashi nan ku yi masa sallah kuma mutum mai mutunci a cikin unguwa ana ganin darajarsa da babban rigarsa da komai ashe dan fashi ne da makami to in banda al'amura suka lalace yanzu a kasar nan malam ka duba rashin imani da rashin tausayi ka kwace mutum mota ka kwace mutum babur ka ɗebe kayansa ka ɗebe kuɗinsa me saura in wannan mutum bai da ƙarfin imani ai sai kaga ya ya zautu ai muna maka addu'a Allah karfafa maka zuciyarka kuma shi yasa azkar din nan da ake yan uwana na safiya da maraice suna da amfani kullum kawai gari wannan hisul muslim din na azkarus sabahi wal masa ka haddace su in baka da cewa buɗe littafin ka rinka yi kafin ka fita aiki kafin ka tafi kasuwa ka karanta da yamma ma kafin ka kwanta bacci ka karanta wallahi ta albarkacin addu'o'in nan ne Allah yake kaɗe mana masifu da yawa saboda akwai wanda barayin kuskure suke ba gidansa suka seta ba sai su zo su faɗo mai gidan sai su ce to da mu koma hannu banza wanda mu ɗeba abin da za mu ɗiba in babu abin ɗiba ka ci uban duka kuma su yi su gama akwai wanda da rufe fuska ake yanzu buɗewa ma ake gashi nan dai da rana ana yi da magariba ana yi koyaushe ma ana yi da safe ma ana yi duk wanda ya shiga gidansa kuma ya rinka rufewa kuma ni ina faɗa ina maimaitawa wajibi ne mutane ku nemi abin da za ku kare kawo kanku duk abin da zai taimake ka kare kanka ne ka nema idan ana buƙatar a yi rijista da gwamnati in an samu makami ka je ka yi rijista da gwamnati ai suna ba da rijista in dai dan ka kare kanka ne an san da ita an san da kai ka je ka yi amma ka ga mutum mai kuɗi ya tara naira miliyan ɗari yana harkar miliyan 200-300 amma bai da makami a gidansa kamar irin satan nan da ake a kantin kwari da, da bata da, da abin nan ta rashin kunya da singa satan rashin mutunci kaga mutane mutum ya tara naira biliyan nawa a cikin shagonsa harkar biliyoyi yake amma bai da bindiga kwaya daya duka duka bindigar da bai wuce sa dubu ɗari biyu dubu ɗari uku ya je ya saye ta bai mata rijista da komai da komai a gwamnatance an san da ita amma bai da ita saboda sharrin bahaushe komi shi wai yana gani ya dogara ga Allah haka aka yi haka ake yi ka dogara ga Allah aka ce ka gina gida kuma aka ce ka sa kofa aka ce ka rufe Allah shi da kansa yana da sama kuma yana da kofa yana rufe ta bai bacci a buɗe ba ya za ka tara kuɗin naira miliyoyi amma baka da makamin da za ka kare kanka yanzu in barayin da suke zuwa suna yin sata a bata ko suna yin sata a kantin kwari sun san kowane mai shago yana da bindiga za su zo yayin da aka yi kayya kayya barawo jama'a suna tafiya kowa in yayi kukin din tasa za ka barar da su kafin ya tsallaka ya barar ka duba cikowa fa irin ta bata duba cikowa irin ta singa duba cikowa irin ta kantin kwari amma barayi su yi sata su ɗauki kuɗi a buhu niki-niki suna gudu wani yana gudu yana harbi kawai mutane sun gudu wani babban mai kuɗi ya zo same ni miliyoniya ya ce a karma kallahu ne gudun da nema ni ban taɓa yin sa a rayuwata ba na ce ina motar ka yace wa yake ta mota a karma kallah shagon ka yace tinkin na fita na yace gudu muka ina masifa yace daga kantin kwarin nan sai da muka kusa danganawa da bata Allah raba mu da mutuwar zuciya abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada kai na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh